malam adamu aliyu ku gode ma wanda ya wa'azi
sila godiya ma wanda ya wa'azi
to abu muhammad allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi malam musar abubakar daga jalingo
a dalar jama'a muhimmiyar sanarwarmu shine ba za mu sallami jama'a yau da dare ba gobe da sassafe insha Allahu za mu ci gaba da wa'azi kuma in Allah ya da takwas ba za mu saba ba za mu fara wa'azi takwas na safe don haka kada wanda ya zo wa'azi daga wani ƙauye ko cikin gari ya ce shi kenan gobe a dawo gobe a dawo Allah ya maku albarka yanzu ga tauraron damani zai gabatar da wa'azi insha
Allah insha Allah ta'ala
bar mu su mama da mu ba sa an jima ba
na'am alhamdulillah ba sa an jima Allah ya saka da alheri a shugaban mu Sheikh Abubakar Durar Gungun ya riga ya gabatar da mai wa'azi ƙarawa kawai zai yi mai wa'adi na gaba shi ne sakataren majalisar izalatin shida da kamuka suna ta ƙasa baki daya Sheikh Muhammad Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe yanzu shi ne wa'azi tare da shi akwai Ahmad Ibrahim Suleiman Ahmad Ibrahim Suleiman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجت جكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan makeken fili da ke nan tsakiyar birnin Kano Kano ta dabo ce gari jalla babbar Hausa yaro ta kasa nuko da bai kazo an fika wannan magana ta malam Bahaushe gaskiya ce idan ka zo Kano da sunna akwai professional ahlus sunna da za su koya maka sunna idan ka zo Kano da bid'a akwai gingima gingiman yan bid'a da za su koya maka bid'a ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci wa'azi na ƙasa da ƙasa da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta tarayyar Najeriya ta shirya kuma ake gabatarwa kuma ga alama wannan taro Allah ya sa masa albarka idan ka hango wannan mimbari ka duba gabar da yamma kudu da arewa sai ka ɗauka ma ba mutane ne zalla ba kamar har 'yan izalan aljanu aljanu sun halarci taron shugaba na ƙungiyar jama'atu zaratul bid'a fadilatu sheikh imam abdullahi balalau ina kai aka murna da shirya wannan taro babban ciyaman na wokin kwamiti na ƙasa wanda duk wa'azin ƙasa ƙarƙashin ofis ɗinsa ake shiryawa mai gida limamin turnuku na afirka baki ɗaya sheikh abubakar giro argungu ina taya ka murna da shirya wannan taro shugaban ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar kano dokta mai digiri da digirgir da digirdigir فضيلة الدكتور عبد الله صالح الباكستاني المكي المدني الكشناوي الكنوي الدوروي ina taya ka murna da karɓar wannan bakunci Allah ya ƙara wa mutanen Kano albarka Allah ya ƙara wa shugabannin Kano albarka mun shigo Kano an tare mu hannu bibbiyu baƙi sun samu masauki abinci hani an mari'a wata liyafa da zo da aka shirya a gidan alhaji kawu sumaila mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin majalisa ban san akan shirya dala ta gasa sun kaji ba sai da na shigo kano Allah ya ƙara muku albarka ba dogon wa'azi zan yi ba maluma da dama sun yi wa'azi Allah ya taka musu da alkhairi amma duk da haka wa'azinmu na yau yana da take taken wa'azinmu na yau shine in mai magana wawa ne to masu sauraro suna da hankali ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ku bayin Allah duk lokacin da za ku yi magana ku san abin da za ku rika faɗa domin kai da kake magana idan sakarai ne to su masu sauraron ba sakarkaru ba ne suna da hankali wannan ne dalilin da yasa idan kuna karanta alkur'ani mai girma za ku ga Allah maɗaukakin sarki da kansa yana ba masu imani shawara cewa kamin su furta magana su tattauna ta magana zaren bunu ce in fa aka kuskura aka bari ta riga ta fito to gyara ta sai a hankali kenan duk abin da za ka faɗa ko ma ba da sunan addini ba to ka ji tsoron Allah ka san abin da za ka faɗa ko mimbarin siyasa ka hau za ka yi magana to ka ji tsoron Allah ka san kalmomin da ya kamata su fito daga bakinka domin kalmomin da za ka furta din nan da ka riga ka faɗe su duniya ta sajjala su a cikin tarihi ko ka bar duniya ƴaƴanka da jikoki sai an kalle su da wannan kalma da ka ambata kenan kalmar da zaka ambata kamin ka faɗe ta ka tsaya ka lura ka ga meye alaƙar da zaka ƙara maka da ubangiji meye alaƙar da zaka ƙara maka da addinin musulunci wani amfani za ta yi wa al'umma kai karan kanka wani mutunci za ta baka ƴaƴanka da zuri'a wani mutunci za ta ba su ka auna kalmar kamin lokacin da zaka furta ta to balle Allah madaukin sarki a Qur'ani mai girma yana gaya mana cewa duk kalmar da ka kuskura ka furta ta ka ambace ta to ka sani za a rubuta ta kuma sai Allah madaukin sarki ya tambaye ka akan ta ranar tashin alkiyama a suratul isra sai Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ولا تقف ما ليس لك به علم why إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا akai kullu babu
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا wa inna alaikum وإن عليكم لحافظين suwa ne كراما كاتبين ana iya musu cuwa-cuwa يعلمون ما تفعلون إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد أها.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أفرأيت الذي كفر بآياتنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا تبيشي أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا يوا كلا أها سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا kai shi wuta kai ka dawo ونرثه ما يقول ويأتينا فردا Allah ta nuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أها بلى ورسلنا لديهم يكتبون كبرت كلمة تخرج من أفواههم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
wayannan ayoyi na alkur'ani mai girma duka abin da suke nuna mana shine abin da dan adam ya ambata za a rubuta Allah madaukin sarki yace abin da baka da ilimi to ba abin da zaka sake baki ke magana akan sa bane saboda ne inna sam'a lallai ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya Allah ce kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan waɗannan guda uku da aka ambata kowanne sai an tsaye da kai gaban Allah ranar tashin alkiyama an yi bitar abin da kai da su sannan an maka tambaya a kai Allah ka ba mu ikon ansa abin da muke furtawa a ranar tashin alkiyama a waccan aya Allah yake ku mutane fa ku sani yayin da kuke magana wa inna alaikum lahafizin lalle akan ku lokacin da kuke furta baki kuke magana akwai fa wasu masu lura masu kiyayewa su wayannan masu lura masu kiyayewa ba mutane bane mala'iku ne kun san wani abu Allah ya ce kiraman wayannan mala'iku mala'iku ne masu daraja kar ku faɗi maganar banza a gaban masu daraja wannan zubar da mutunci ne sannan katibi sakatarori ne masu rubutu dukkan abin da kuka furta waɗannan mala'iku sai sun rubuta shi an dawwana shi Allah ya ce kuma waɗannan mala'iku ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka ba mu ikon furta alkhairi fadar alkhairi fadar gaskiya yadda zai zama wannan alkhairi shine abin da waɗannan mala'iku masu daraja suka sajjala a cikin waccan ayar sai Allah yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani furci wata magana da dan adam zai furta face a lokacin da yake furta wannan magana raqibun akwai wani mala'ika wanda yake lura da shi a daidai wannan lokaci atidun wannan mala'ika kuma yana halarce ba zai taɓa zama absent ba ko yaushe yana nan raqibu din nan atidun wato mala'ikan ne aka sifanta sifa ne da mausuf nat ne da man'ut shi yasa watannin su na ƙarshe ya zama iri ɗaya suka samu faduwar rufa النعت يتبع منعوتا في رقه ونسبه وجره وتعريفه وتنكيره وتعليفه وتذكيره kenan duk sanda za ka furta wata kalma akwai mala'ika wanda zai yi rikodin wannan kalma da ta ambata kuma ka shirya yadda za ka ansa wannan tambaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu ikon faɗin gaskiya domin mu samu damar ansawa a ranar tashin alkiyama a wata aya Allah ya ce shi ko suna tsammani ne anna la nasma'u sirrahum wa najwahum cewa a lokacin da suke magana a sirri a lokacin da suke ganawa a yi kulle kulle a kulle makirki a shirya makirki a kulle makirki yaya za a yi a zulmiya da musulunci ya za a yi wa sunna sharri ya za a yi wa sunna tsagafi ya za a yi wa sunna makirki ya za a kulla wa ahlus sunna makirki am yahtabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Allah yace bala wa rusuluna ladayhim yaktubun daidai kan da ake kulle kullen aka kulle kofa aka shirya ba ma wanda aka faɗa a bayyana ba wanda aka faɗa a ɓoye ma Allah maɗaukin sarki yace a wannan wuri akwai mala'ikunmu suna nan aikin waɗannan mala'iku shine suna rubuta dukkan abin da aka kulla da dukkan abin da aka shirya a wannan lokaci Allah ka ba mu ikon ƙulla alheri a ɓoye sirrin mu Allah ka sa alkhairi muke ƙullawa ganawar mu Allah ka sa alkhairi muke ƙullawa domin mu samu damar ansa irin wannan tambaya a gaban ka yayin da zaka tambaye mu akai a ranar tashin alkiyama a waccan aya Allah sai magana akan wani wanda ya bambar ma ya sha ta ta karfin cikin sa sai Allah madaukin sarki ya ce kalla sanaktubu ma yaqulu Allah ya ce za mu rubuta abin da yake faɗa duk lokacin da ka buɗe baki kana magana kana ƙarya kana sharri kana annamimanci kana ƙulla makirci kana faɗin kalmar da ka san ƙarya ce ba gaskiya ba ce Allah ya ce sanaktubu ma ya ƙulu muna rubuta abin da yake faɗa abin da yake faɗan nan Allah ya ce da sannu za mu rubuta shi bayan mun rubuta shi wa namuddu lahu min al'azabi madda bayan mun kai shi jahannama ranar tashin alkiyama sai mu ƙara masa wani bala'i kan bala'i saboda waɗannan kalmomi da ya furta inji Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu ka ba mu ikon faɗin gaskiya ka ba mu ikon faɗin alkhairi a duk inda muka samu kanmu duk wanda yake cikin Najeriya ya ji maganganu da wani malamin bid'a yayi akan ahlus sunna ba akan ahlus sunnan ba kawai akan shugaban ahlus sunnan fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo Allah ka ƙara tsare shugabanmu Allah ka ƙara masa ƙarfin gwiwa a wajen yi wa sunna aiki to amma sai dai abin tausayi kowa yana kyauta ne da abin da yake da shi a lokacin da mai makirci yayi makirci mai zagi yayi zagi mai sharri yayi sharri shugaba ya fito ya faɗa wa duniya cewa lura da shekarunka lura da shekarunka da wasu daga cikin jama'ar ta masu mutunci ba zan maimaita irin waɗannan kalmomi da ka faɗa a kaina a kanka ba wannan ita ce aqida ta me ta ahlus sunna ahlus sunna in ka zage shi ba ramawa zai yi ba in ka masa ƙarya ba ramawa zai yi ba in ka masa sharri ba ramawa zai yi ba saboda ne saboda ba da kai aka ce ya koyi ba shi an ce ne ya koyi da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi mu baya ƙarya shi kuma annabi mu baya sharri shi kuma annabi mu baya makirci shi yasa duk waɗanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa annabin nan mai daraja dan gata wajen Allah ya ci kowa gaskiya a duniya suka ce makaryaci ne ya ci kowa amana a duniya suka ce mahaƙinci ne ya ci kowa imani a duniya suka ce boka ne ya ci kowa hankali a duniya suka ce mahaukaci ne suka siffanta shi da siffofin da kishiyarsa ne ba don komai ba saboda sakon da yake isarwa ba don komai ba saboda wannan risala da yake isarwa duniya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rama ba annabi bai mai martani ba me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idan an masa ƙarya ko an ka masa sharri maimakon ya mai da martani sai ya zo ya faɗi hakikanin yadda lamari yake ya rage ga masu hankali su gane ina gaskiya ta nufa wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa Aisha radiyallahu anha tana cewa man taqaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tuntaha hurmatullah فإذا انتهكت حرمة الله لا يعرف لجبده حد من ذا الله صلى الله عليه وسلم bai taɓa ramuwar gayya don an taɓa shi ba bai taɓa ramuwar gayya don an soke shi ba bai taɓa ramuwar gayya don an masa bakar magana ba idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi idanunsa sun yi ja to Allah aka taɓa an keta dokar ubangiji wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna duk inda suke a duniya idan ka ga suna zafin kai suna jijiyar wuya to an taɓa Allah ko an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga alamar da ake gane ɗan bid'a shine ɗaukan zafi saboda an taɓa shehunsa ɗaukan zafi saboda an taɓa malaminsa wannan alama ce ta ɗan bid'a mu idan ka fito ka zaki shan abokar mamur gumi kace gumi gungume wutar jahannama sai mu ce wannan matsalar mai sauki ce it is a personal case kai da guni Allah zai muku shari'a a ranar tashin alkiyama idan ka fito kana bi Sheikh Abdullahi Balalo sai mu ce wannan matsalar mai sauki ce kai da Sheikh Abdullahi Balalo Allah zai muku shari'a a ranar tashin alkiyama idan kuma yana da rai yana iya yin hanya ta doka domin ya ji haƙƙinsa idan kuma baya duniya Allah zai muku shari'a kai da shi a ranar tashin alkiyama idan kana so kaga ahlus sunna sun tada hankali an tada jijiyar wuya an yi ɗauki ba daɗi an yi bala'i har ka ga bala'i da idanunka in baka taba ganin shi ba har ka taba shi ka ce kai bala'i a shaida ba haka kake ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqida ta ahlus sunna sai dai wannan bai hada mu yi magana akan yaya gaskiyar lamari yake domin jama'a shi ne su fahimta musamman ba a rasa masu raunin hankali da kwakwalwa a cikin al'umma bisa wannan za mu yi bayani kan lamurra idan suka taso amma ba wai don yunkurin mai da martani ko ramuwa ko sharrin da aka mana maimaita ba wannan ba aqida ba ce ta ahlus sunna Allah ka kara kare ahlus sunna daga irin wannan daga cikin magana da magana yake faɗa yana cikin da shugaba Abdullahi Balalau cewa azzalimi ne mugu ne azzalimi ne mugu ne da Allah bari tambaye ku ya ku bayin Allah banda Allah babu wanda ya san dan adam da ke wannan wuri tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah kada ku kare shugaba ko ku goyi bayan shi ku kalli girman Allah ubangijin al'arshi sanin ku da Sheikh Abdullahi Balalau a mugu azzalimi kuka san shi ko a mutumin kirki mai taimakon al'umma tsakaninku da Allah shehu tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ka kalli rawaninka da hurhurarka tsakaninka da Allah sanin ka da kai da Sheikh Abdullahi Balalo abubu azzalimi ka san shi ko a bawan Allah mai kokarin ya taimaki al'umma a me ka san shi shehu dan Allah tare ƴaƴanka ka tambaye su ka ce ya ku ƴaƴana kar ku kalli rawanina kar ku kalli gemu ku faɗi tsakaninku da Allah yaya kuka san shi Abdullahi Balalau mugu azzalimi kuka san shi ko mutumin alkhairi mai taimakon al'umma da bayin Allah shehu don Allah ka tara matanka ka tambaye su ka ce uwar gida tsakar gida turakar gida ƙuryar gida gida gida gida ka ce tsakaninku da Allah ya ku mata na sanin da kuka wa Sheikh Abdullahi Balalu mugu azzalimi kuka san shi ko bawan Allah mai taimakon al'umma da labarin tambaye ku wani shugaba ne a cikin al'ummarsa a nan Najeriya da ya fara tunanin ya kamata a yi gidan talabijin na musulunci domin karantar da sunna a duniya wani ɗan adam aka samu a tarihin Najeriya gaba ɗansa idan akwai shi don Allah ku gaya mu da Allah shehu ya taɓa tunanin bari ya gidan talabijin a karanta da al'umma sunna a kaga ku da Allah na tambaye ku wa ya fara yin tunanin ya kamata a gidan rediyo a karantar da ahlus jama'a sunna da addini a duniya ran da muka hau dutsen mandila muka je muka yi wa'azi mun je bayo daga mun je guroge abinda suke gaya mana cewa dutsen a cikin jihar taraba yake amma ko gidan rediyo jihar taraba ba su iya kamawa in ban da gidan rediyon kasashen waje gidan rediyon manara suke kamawa na suke koyan addini wane ne wannan tunanin mugu azzalimi ne zai wannan tunanin ko mai san jama'a da alheri wa ya kirkiro da cewa ya kamata a yi kwamitin tallafa wa marayu akwai wata jiha a Najeriya da ba aka sa kwamitin marayu ba ana taimakon su ko ba a taimakon su wannan mugunta ce da zalunci ko tausayin al'umma da rahama shehu a rayuwar da ka taba tunanin a taimaki maraya ka taba tunanin ya za a da bayan Allah da iyayensa suke mutuwa wane ne wanda ya tunanin bayan Allah da suka rasa hannaye ko suka rasa kafafuwa ya kamata a samu yadda za a tallafa musu ɗaruruwan mutane ake sa musu hannaye da ƙawuwa na roba kyauta suna takawa wane ne ya wannan tunanin me wannan tunanin mugu ne azzalumi ko mai tausayi ne son jama'a da rahama da Allah shehu ka taba tunani ya za a taimaki irin wayannan bayan Allah da suke rayuwa a cikin al'umma yanzu wannan siffar da ya siffanta shugaba da ita gaskiya ce ko ƙarya ce saboda kalimatan ta turuju min afwahihim كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا saboda kalimatan كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا a cikin jawabansa ya siffanta shugaba da mai ɗaukan ‘yan mata yana kaiwa Saudiya yana sayarwa. Mai ɗaukan ‘yan mata yana kaiwa Saudiya yana sayarwa. Mai safarar ‘yan mata zuwa ƙasar Saudiya. Ana sai da su a matsayin bayi. Wai mene ne ya faru? An samu wata mata ta ce ita ‘yan jihar zamfara ce ‘yan anka local government sai ta yi kasar ana mata tambaya ba san wace bane tambayar ba sai take ba da labari cewa an yaudare ta da wasu mata an ce musu za a kai su Saudiya su rinka share ɗakin Ka'aba da masallacin Annabi da yi wa alhazai abinci ƙarshe aka kai ta Riyadh aka rarraba su aka rinka sa su aikin wahala tana yi tana kuka tana Allah ya isa kun ji wannan kasadin ko ba ku ji wannan kasadin ba sai aka sake samun wata mata ita ma da ba a san wace ce ba ita kuma sai sai kasad ita wanda ya hira da ita ya shata inda ya tambaye ta da abin da ya gaya mata iya ansar da ta bashi ita kadai ce wacce ta fito saboda yana tsoro bai so a gane murya shi a gane wane ne sai matan take cewa wa'annan mata da ake kawowa waɗanda su balalar suke kawowa ana sai da su ana mai da su bayi ana cin amanar su ana neman kuɗi ana kaza kaza ita ma tana magana har tana cewa ita ma ai izala ce duk wanda ya zage ta Allah ya isa amma wace ce matar a ina take wa ya santa bayan ta kammala wannan bayani kamfanin da suke ɗaukar wa'annan mata aiki su kai su zuwa Saudiya. Kamfanin shugaban kamfanin ya fito ya ba da ansa, kasa ɗin yana da cikin intanet yana yawo, ina da shi a cikin waya, da dama suna da shi a cikin waya. Kamin ma shugaba ya ce zai kare kansa, ko za mu ce za mu kare kansu, su kamfanin da suke aiki sai suka fito ƙarar suka yi bayani. shugaban kamfanin mai suna Muhammadu menene sunusi shugaban kamfanin kamfanin kuma Express Traveling Limited Express Traveling Limited sai ya fito yake wannan mata da take an yaudare ta an kai ta Saudiya da sunan wanke ɗakin Ka'aba da share ɗakin Ka'aba da masallacin Annabi ƙarya take yi su su ne suka ɗauke ta mutumin ko sunan shi ban taɓa Muhammadu Bashar Sunusi Muhammadu Bashar Sunusi ban taɓa jin sunan shi ba sunan kamfanin nasa ma ban taɓa ji ba a matsayina na sakataren Izala Shek Abdullahi Balalo ba kamin lokacin bai taɓa jin sunan ba bai taɓa jin sunan kamfanin ba malin jiro ka taba jin suna da suna malin jiro yake bai taba ji ba digi bai taba ji ba ana raba Ahmad Suleiman bai taba ji ba ana raba bai baban gwada bai taba Adamu Ali ɗan izala kun taba jin sunan kamfanin kun taba jin sunan mai kamfanin to me ana kabu da abin da wani kamfani ya je shugaban kamfanin ya ce ita wannan mata wani ne ya kawo ta aikin su ne ɗaukar mata daga Najeriya zuwa Saudiya suna aikace-aikace. Amma ba da ta suke yi ba, sun bi dukkan dokan Najeriya, sun yi rijista da Ministry of Labor and, Labor and Productivity, sun yi rijista da Hukumar Fasakaurin Yara Ƙanana ta Najeriya, sun yi rijista da SS, ko ina duk wata hukuma ta Najeriya babu hukumar da aka ɗora mata alhakin sai sun yi rijista da ita sai da suka yi saboda haka ba abu ne da suke yi a ɓoye ba sannan matar da ta zo sai da suka yi mata interview suka tambaye ta shekarar ta nawa ta faɗa musu tana da miji ko ba ta da shi ta faɗa musu mijinta ya amince ta ce ya amince domin a dokar su ba za su ɗauke ta ba sai mijin ya amince shekarun da kuma ta haura shekara ashirin da biyu dokar Najeriya ta ce ba za a ɗauki wata a kai ta waje aiki ba sai ta kai shekara ashirin da biyu sun tambaye ta tana da ƴaƴa ƙanana ta ce ƙaramar ƴarta shekara ta goma sha shida a duniya suka ce domin a dokar ba a yadda su ɗauki matar da ke da ƴaƴa ƙanana da za ta tafi ta bar yaran su lakanta a Najeriya ba wani aiki za ta yi in ta je yace ƙarya ta musu da ta ce share ɗakin Ka'aba ka ce za a ɗauke ta ga fom ɗin da ta cika da hannunta a ciki ta rubuta abin da za ta shine house maid mai aikin shara da wanke-wanke a cikin gida. ga fom ɗin suka ce kuma sai sun buga fasfot ɗinta duk duniya sun ga fasfot ɗinta don a ga hotonta a gane wace ce kuma fom ɗin da ta cika sai sun nuna wa duniya sun gani sannan sai sun gurfanar da ita gaban kotu domin kamfanin suka ce sun fahimci wasu ne suke so su yi wa maƙarƙashiya su wargaza musu sana'ar da suke yi ta taimakon al'umma bisa doka wace faɗin wannan magana kamfanin da suka ɗauke ta amma yanzu tsoho ka kalli shekarunka kana cewa ka haddace alkur'ani sai ka ji magana a intanet wata mata na faɗa baka san wace ce ba wa ya sa ta wa take yi wa aiki mace tana magana a intanet kan sai ka ɗauko wannan ya zama hujja a gare ka ka tsaya tsofai tsofai ga kaje ga hurhura ga rawani ga alkyaba da Allah bari tambaye ka a qur'anin nan da ka haddace shin baka haddace suratul hujurat bane a cikin suratul hujurat ne Allah yake maka in an zo maka da labari Allah ba maka aya يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Allahu akbar Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wadanda suka imani in ja'akum fasiqun bi naba'i idan wani fasiki ya zo muku da wani babban labari fata bayyana to abinda za ku fara yi ku tsaya ku natsu ku binciki labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne Allah ya ce an tusibu qauma saboda kar ku samu ku cutar da wasu mutane bi jahalatin da jahilci ba ku san gaskiyar labari ba sai kun yi babbar ma kun sake bakin ku kun buɗe baki kun yi magana fatusbihu ala ma fa'altum nadibi daga baya idan gaskiya kuma ta zo ta bayyana sai ku wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata na rantse da girman ubangiji duk wanda ya faɗi irin wannan kalmar yanzu ma an fara nadama ba a fara nadama ba ba a fara nadama ba za a fara sai lokacin da muka je gaban shari'a sai ka kawo matar ka kawo dalilanka a lokacin ne a lokacin ne fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin amma da Allah ga mai tambaya mana laula istami'tumuhu لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين Allah ya ce wai me yasa me ya hana a lokacin da kuka ji irin wannan labari na bata mutunci masu mutunci zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mu'minai mata su yi wa kansu zaton alkhairi ku ce wannan magana kirkire ne kun san me yasa ana faɗin wannan magana aka yi tarar ya karba saboda abin da ke cikin zuciyar ba alheri bane labarin da ake so a samu kenan kuskuren ake nema ina aka tuntube ake nema wannan yasa bakin bai taba faɗan alkhairai da Allah kaɗai san iya kasu waɗanda ake faɗa ba saboda neman shari ake kuma daga ƙarshe mun gano sirrin makirki ne na ƴan shi'a makirki ne na ƴan shi'a wannan yasa bari a yi dabara a haɗa ahalus sunna da ƴan ɗariƙu faɗa a fara faɗa da zage-zage da kashe-kashen juna su bukatar su ta biya sai a dagula ƙasa ta wannan hanya sai a samu damar yada aqidar zagin sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine makirfin shine da sisar da aka yi ne da ake bukata a dasa amma Allah ka saka wa shugaba Abdullahi Balaro da alkhairi sai ya gano makirfin da da sisar ba a faɗa da kowa ba a zagin kowa ba abin da za a yi kuma Najeriya da yadda Allah sai ta zauna lafiya lafiya kalar Najeriya za ta zauna sai kuma za a samu lokacin da za a yi bayani Allah ka gafarta mana kamfanin da kansa ya fito ya faɗi abin da ya faru kan mu ce za mu kare kanmu kamfanin ya fito ƙungiyar izala ƙarƙashin shan abdullahi balalau ba ta taɓa ɗaukan mata ta tura ta wani wuri aiki ba ba ma a saudiya ba ko a nan najeriya ba mu taɓa ɗaukan mata daga jihar gombe muka tura ta jihar bauchi aiki ba idan mun taba kuma muna so a kawo mana matar da shaida ba mu taba daukan mata daga wata jiha muka tura ta wani jiha da su zan ta je ta yi aiki ba idan akwai matar da muka taba turawa ko a cikin gida Najeriya a kawo ta balle kasar Saudiya balle wata kasa cikin kasashen duniya ba al'adar mu bace ku zo da hujjar ku idan gaskiya kuke faɗa ba wai kai an ji wata magana mata na magana inda da ba a santa ba za a ga wannan lokacin ita matar tun da ka taba hujja ba ita ce ka mana ita
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين magana ta gaba tsoho ya ce da su da 'yan shi'a tare suke ba mai zagin kowa ba su taɓa 'yan shi'a 'yan shi'a ba su taɓa su su da ‘yan shi'a a'a a saurara a saurara ku da ‘yan shi'a tare ake ba su taɓa ku ba ku taɓa su to da Allah bari in tambaye ka za ka yi tuna wa'azin da kai a baya yanzu na cikin hansadi da ga kasa ɗinka da kake magana kar ku damu masu kasar za su samu a taurara masu rakabin za su samu kowa da ni kasar masu rakabin za su saka kun san me yake fara yake cewa masu zagin abubakar da umar yace in dai har kai musulmi ne to baka da kowace irin sila da yace domin ƙara mutum ya zagi ubanka da uwarka akan ya zagi abubakar da umar yace domin annabi ya fi son abubakar fiye da ubanka da uwarka annabi ya fi son umar fiye da ubanka da uwarka Allah ya fi son abubakar fiye da ubanka da uwarka Allah ya fi son umar fiye da ubanka da uwarka wanda Allah ya fi so ya kamata ka kaunata ko kuma uwa da uba da suka haife ka saboda haka shi da a zagi abubakar da umar ƙara a zagi uwar shi da uban shi in ji shi in ji ba in ji shi yace kuma manzon Allah da sayyidina Abubakar da Umar tare suka rayu kuma duk duniya wanda ba annabi ba ba mai darajar Abubakar da Umar yace kuma a nan ma Madina da in ka je kabarin annabi tare da wa za ka same shi aka ce tare da Abubakar da Umar yace to wanda yake da wannan matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu zagin shi da la'anta shi yace ba su ba su kuma in kai musulmi ne babu sauran kula tsakanin wannan tsoho ya faɗa da baki amma wai yau ya aka ne ya faru a karamar kalla mabiyanka fa sun ji wannan magana almajiranka fa sun ji wannan magana a baya yanzu sai ka zo kace tare kasa da wayannan mutanen Allah tuwa Allah tuwa Allah tuwa Allah tuwa kukan kurciya jawabi ne mai hankali ke ganewa ahalus sunna duk wanda ke zagin abubakar da umar ba ma tare da shi duk mai zagin aisha da hafsa ba ma tare da shi duk mai zagin sahabban manzon allah ba ma tare da shi ya ku yan dariƙa in da daga ta kuna kan annabi kuna kan matan annabi kuna kan ƴaƴan annabi kuna kan abokan annabi kuna kan surukan annabi kuna kan almajiran annabi kuna kan matan annabi kuna kan sojojin annabi a fagen daga su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai kun yi barranta da wannan kalma da wannan tsoho ya faɗa kuma wallahi suna nan a najeriya ban san iya waɗanda suka kira ni a waya ba ɗazu wani babban ɗan ɗariƙa kira Sheikh Abdullahi Balalo ya ce gaya mun ya ake shiga izala ni daga yau na koma izala. Aka ce me yasa ya ce da kunne na na ji tsoho ya barranta da masu zagin sahabbai ya kuma sai na je na cewa shi da su tare shi da su a haɗe a haɗe a haɗe yace wannan addinin na fita ba na cikin addinin zagin sahabba manzon Allah da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi suna nan suna ta ganewa suna nan suna ta ganewa suna nan suna ta ganewa wani zai ce a kabiru gombe to ai kamin tsoho ya faɗi wannan magana a taron da aka yi na zamfara wani ɗan ƙwaya ya faɗi irin wannan magana akan mimbari me yasa ba ku ce komai akan shi ba yo idan ka rana kasuwa ai ko sautu ba ta turawa shi ma mun san da ake koya wa 'yan kwaya karatu su gane na su yana zuwa da yardar Allah ƙungiyar izala ba ta tare da duk mai zagin abubakar da umar ya ku bayin Allah kuna tare da masu zagin abubakar da umar kuna tare da masu zagin hafsa da aisha ni dai ban tare da wannan aqida da masu wannan aqida duk wanda baya tare shi baya ce Allahu akbar ya ku ahlus sunna da Allah bari in tambaye ku Sheikh Abdullahi Balalau ya taba ba ku umarni ku je ku kashe ɗan shi'a ya taba ba da umarni ku kashe ɗan shi'a aqidan musulmai ne a je a fada wasu da kisa ba aqida ahlus sunna ba me muke yi karantarwa da ilmantarwa ita ce aikin mu idan an samu wasu sun gagara hakuri da masu zagin sahabban annabi suka je suka auka musu ko a Kaduna ko a Kano shugaba mai nama na ta su mu muka ta su da umarnin mu suka yi hakali aqidan mu ma haramun ne musulmi ya dauki doka a hannun shi kenan jingira wannan zuwa ga Sheikh Balalau sharri ne da makirci ko ba sharri ne da makirci ba ku saurara ku ci ku saurara ku ci daga abinda yan bid'a ke su kan yan izala shine muna zagin waliyai muna zagin wa muna zagin waliyai da Allah wannan magana gaskiya ce muna zagin waliyai mun tara zagin wani waliyin Allah wanda yake muna zagin waliyai gaskiya faɗa kai sharri ya mana mu zagi wani ta ina za mu zagi waliyi to ya ba ku dakata ya ma za mu gane waliyin da mu zage shi waliyin ba sai mun gane shi za mu zage shi ba to ya shi muke iya gano shi balle mu zage shi to ku saurara kaddara da gaske muna zagin waliyi kaddara da gaske ne wanda ƙarya ne amma sallam na jadalan da Allah sai na Abubakar wali ne ko ba wali bane ba ku an samu ba sayyidina Umar wali ne ko ba wali bane sayyidina Usman wali ne ko ba wali bane Aisha wali ya ce ko ba wali ya bace Hamsa wali ya ce ko ba wali ya bace a duniya yanzu akwai waliyin da ke da darajar wayannan waliyan to akara masalla kun ce ba za mu gaba da duniya lafiya ba da kalmomin irin wayannan saboda muna zagin waliyai sai ga wasu suna zagin babban waliyi sayyidina Abubakar suna zagin babban waliyi sayyidina Umar suna zagin babbar wani ya Aisha suna zagin babbar wani ya Hafsa sai kuma kuka ce kuna tare da masu wannan zagin ɗari bisa ɗari tare kuke da Allah bari in tambaye ku duk mai ƙaunar wani yayi zai kai masu zagin Abubakar to ya ku al'ummar Najeriya inda kuna kan waliyai da gaske ku so ku so abubakar ku ƙi masu ƙin duk mai ƙaunar waliyai zai yi gaba da sayin na umar in dai kuna son waliyai da gaske sai kun so sayin na umar sai kun yi gaba da masu gaba da sayin na umar idan ba haka ba kuma to ƙaunar waliyan da aka faɗa ba su ta zama ƙarya kenan ba gaskiya ba ce ta zama ƙarya kenan ba gaskiya ba ce ku saurara an ce bayan mun gama kashe 'yan shi'a wai shirin 'yan izala shine su je su kashe kiristoci daga nan su wuce su kashe 'yan ɗariƙu in sun kashe 'yan shi'a sai su auka wa kiristoci daga nan su auka wa 'yan ɗariƙu oho a ina ake wannan mitin wata izalar wata izala da Allah bari tambaye ku a tarihin Najeriya gaba daya akwai wanda ɗan izala suka taɓa aukawa a tarihin Najeriya ɗan izala sun taɓa rusa masallacin yan bidiya an rusa masallacin yan izala ko ba rusa ba ɗan izala sun taɓa rusa makarantar yan bidiya an rusa makarantar yan izala ko ba rusa ba ɗan izala sun taɓa kashe wani malamin bidiya akwai malamin bidiya da aka taba kashewa a Najeriya malaman da ake kashewa a Najeriya malaman suwaye an kashe Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano malam Ja'far ahli sunna ne ko ba ahli sunna bane da Allah da aka kashe malam Ja'far mun aka wa ƴan shi'a mun aka wa ƴan dariƙa muka ce su suka kashe shi akwai wanda muka hausawa me muka ce Allah ya san wanda ya kashe shi zai musu shari'a ranar tashin alkiyama dan labarin tambaye ku an kashe Muhammad Awwal Albanin Zaria malamin bidiya ne ko malamin sunna malamin shi'a ne da aka kashe shi akwai rashin jituwa tsakaninsa da 'yan shi'a a lokacin ko babu akwai rashin fahimta tsakaninsa da ‘yan duniya ko babu mun ce ‘yan shiya ne suka kashe shi mun ce ‘yan duniya ne suka kashe shi akwai wanda muka aukawa aka raba talla ƙaunar mu da malam Ja'far mahaddacin alqur'ani mai girma masanin tafsirin alqur'ani mai girma har yau da ake magana zuciyar mu na ƙonuwa da babbasa da bakin cikin mutuwarsa amma ya kashe shi ba mu hauka wa shi'a ba ba mu hauka wa ɗariƙa ba ba mu hauka wa kiristoci ba sai yanzu ne za mu hauka wa shi'a da kiristoci.
aka rama kalla saboda rashin adalci
ku kalli ƙaunar mu da Muhammad Awwal Albanin Zaria al-muhaddis ran da zai mutu ma sai da ya darasin sahihu muslim da yamma ya darasin sahihu bukhari da dare kafin aka ce aka kada shi da matar shi da ƴaƴansa aka rinka zuwa bulan a kirje shi mun yi kuka mun yi bakin ciki amma mun aika wa ya dariƙa mun aika wa ya shiya mun aika wa kiristoci a kashe mana irin wannan malamin amma ba mu iya aika wa kowa ba sai dai muka ce mun bar wa Allah sai yau ne za mu tashi mu auka wa ƴan shiya da kiristoci da ƴan ɗariƙa aka rama kalla saboda ba ta tsoron Allah ba ta kuwar Allah ba ta tsoron ƙarya. Ka shirya tambayar da za ka ansa wa Allah ran tashi alƙiyama akan wannan. Wallahi Allah ba zai bari ba. Kamin Allah ya tambaye ka za mu fara tambaye ka tun daga nan duniya. Sai ka kawo mana inda aka yi wannan taro da inda aka yi wannan mitin. sai ka kawo mana inda muka ba da sanarwa za mu kashe 'yan ɗariƙa wato a nan gurin buƙatar ka mu fusata kiristoci su fusata 'yan ɗariƙa su fusata su ɗauko makami a fara kashe kashe a ci gaba da zuba jini a Najeriya ƙasar Najeriya ta dagule ta rikice a kasa samun zaman lafiya tunanin ka kenan buƙatar ka kenan da in ka haddasa rikicin addini da al'umma a Najeriya riba mai za ka samu idan kai kana ga tafiya ta yi tafiya ba ka da yaya da jikoki a cikin kasar kasar da yayanka da jikokinka ita za ta kulla wa wannan sharri da wannan makirci
kuma kun san duk makircin suwa daga shi'a aka kulla masa wannan makirci lokacin da aka aukawa yan shi'a abin da ya faru ya faru su kansu sun fito sun ce zaune gari banza ne suka auka musu amma kusa abin da yake faruwa idan suka bari tarihi ya tafi yadda ya faru za a ce a'a to ashe jama'ar Najeriya ba su tare da shi a ba su goyon bayan ta to wannan zai musu illa a siyasance sai aka ce me za a yi suka ce ai Sheikh Balalau an yi hira da shi ya ce izala ta goyi bayan dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa na haramta wannan kungiya da ke kawo tarzoma da hana zaman lafiya a cikin garin Kaduna wacce ba ta da rijista idara ta ce ta goyi baya mun goyi baya kuma hayyo har gobe akan wannan mutum no retreat no surrender no going back no giving up saboda mu masu kishin zaman lafiyar Najeriya ne ba addinin shi'a muka ce a haramta ba ba gwamnatin jihar Kaduna ba ko gwamnatin tarayya ba ta ita ta ce ta haramta wani addini a Najeriya ba saboda ka je ku karanta constitution of the federal republic of Nigeria go directly to chapter 4 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. My international constitution as amended. Cikin haƙƙin da 'yan Najeriya suke da shi fundamentally akwai right to living. In na ce microphone ɗin zan bauta ba mai iya hana ni. In na ce hula ala rama Ahmad Suleiman zan bauta babu wanda isa ya hana ni. In na ce zan bauta wa kwaɗo babu wanda isa ya hana ni. In na ce zan koya wa zan bauta wa ɗan taure ba wanda isa ya hana ni. A tsarin dokar Najeriya sai dai wajen gudanar da addini nawa dole gwamnati ta sa ido ta tabbatar da wajen gudanar da addini na ban yi amfani da wannan damar na cutar da wani ko na cutar da al'umma ba wannan dole ne gwamnati ta sa ido akan wannan wannan shine dalilin da yasa aka gangaro ake kokarin a kulla wa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna sharri amma su sun san a record din mu ba mu taba taba wani a Najeriya ba aka da makalla ka ce yayin izala sune yan boko haram bai faɗa ba ya faɗa ko bai faɗa ba ya ce suwa ya wai ne ƴan boko haram da Allah ya yi zala da ƴan boko haram ƴan izala sun goyi bayan ƴan boko haram duk Najeriya suka suka yi wa'azi akan aqidar boko haram kuskure ne ku ga mana suwaye suka yi wannan wa'azi malaman bid'a ne suka yi wa'azi akan aqidar boko haram kuskure ce ko malaman ahlus sunna ban gane ba maluman suwa ‘yan boko haram suka yi ta kashewa ina shugaban izala namu na maiduguri na wannan lokaci na jihar borno sun kashe shi ko ba su kashe shi ba za ku iya kirga adadin su akwai waɗanda sun gudu ba suka bar ƙasa saboda ana neman su za a kashe saboda sun yi wa'azi akan aqidar boko haram idan ƴan izala ne ƴan boko haram me yasa ƴan boko haram ba su ji haushi kowa sai ɗan izala haka da makalla ka ansa wannan tambaya tambaya ta biyu ka ce hujjaka ta ƴan izala su ne ƴan boko haram shine gumi shi ya karantar da malam ja'far malam ja'far ya karantar da muhammad yusuf muhammad yusuf shine ya aka boko haram kenan Muhammad Yusuf shine malamin Boko Haram shi kuma ne malamin shi yace malam Ja'far shi malam Ja'far waye malamin sa Abubakar Mahmud Gumi wannan magana ƙarya ce me take kamin ƙarya ta ta dan ka dade ana rigima kadara gaskiya ce Muhammad Yusuf shi ya karantar da 'yan Boko Haram to tun da alwajirin malam Jafar ne dole malam Jafar shi ma by extension ya zama dan Boko Haram ba shi ne ma'anar maganar ba shi ko malam Jafar wa ya karanta da shi Sheikh Abubakar Babur Gumi to tun da har malam Jafar ne ya karanta da malam Abubakar Gumi by extension malam Abubakar Babur Gumi ma zama dan Boko tun da malam Abubakar Babur Gumi ne ya karanta da malam Jafar to shi ma by extension malam Abubakar Babur Gumi ya zama dan ne dan Boko Haram shi ne magana to ga tambaya gumi kamun ya bar duniya ya faɗi wane ne malamin shi ya ce Sheikh Nasiru Kabara shugaban ɗariƙar Qadiriyya ya karanta da shi to tun da yanzu tun da yanzu idan na karanta da kai sai ka je kai wata banna da ita banna ba ni na koya maka ba ni yi alheri na koya maka sai ka tsinci shari akan hanya sai ka je ka karantar da shi wannan ya sa ni ma sharin ya shafe ni to idan malam Ja'far ya zama dan boko haram a karatunka saboda ya karantar da Muhammad Yusuf gumi ya zama dan boko haram a karatunka saboda ya karantar da malam Ja'far to shi kuma Sheikh Nasiru Kabara ya karantar da malam Abubakar Magundi to shi kuma dan menene ne idan ka isa ka fito ka ce wa mutanen Najeriya Sheikh Nasiru Kabara dan Boko Haram ne in ka isa ka san me yasa mu harka take baki ka gaya mana ka san mu masu hakuri ne muna riko da sunna ba ma daukan doka a hannu in ka faɗa ba za mu auka maka ba amma in ka isa fito ka ce Sheikh Nasiru Kabara dan Boko Haram ne ka ji a cikin ƴaƴan malam Nasiru Kabara idan za su sa maka ido ba za su ɗauki mataki a kanka ba sannan ga tambaya yace ai ɗan boko haram daga ɗan izala suka fito tunda daga ɗan izala suka fito ɗan izala ɗan boko haram ne to su kuma ɗan izala daga ina suka fito daga yawa wai izala nan dama ɗan ɗari da wani suka gane sunna suka tuba suka bari kenan ɗan izala daga ina suka fito kai da ba sun yi kake cewa mahaifin shek abdullahi balalo ka san shi dan dariƙa ne dan dariƙa tijjaniya ne kake baban shek abdullahi balalo a kenan mu daga mu muka fito in labarin nan naka daga sirri kaddara da labarin sannan ya inganta daga sura muka fito daga yan dariƙa kenan yan dariƙa su ba sun zama ne tambaya ta gaba tambaya aka raba kalla an kai ma hari an kai masa ne hari daban ba ku da labari ya rufe tafsiri aka kai masa hari daban haka ne kuma haka bane ba tafsirin ba raba na bariya mutane da dama sun rasa rayukansu Allah ka ji kansu ka gafarta musu Allah ka sa shahidai ne da ya kai musu aka kai musu hari an yi hira da shi suwa kake tunanin suka kai maka hari suwa kake tsammanin suka kai maka hari buɗan bakin shi sai ya ce ‘yan izala musamman ‘yan izalan da ke ƙarƙashin Sheikh Abdullahi Balalau waɗannan mutanen kirki ne masu son zaman lafiya har abada ba za su iya cutar da ni ba. Yace ‘yan izala musamman waɗanda ke ƙarƙashin Sheikh Balalau masu son zaman lafiya ne mutanen kirki ne. kai ƙarya nake ko gaskiya na faɗa duk magana da na faɗa a kasa ɗin nan tsoho idan akwai inda na masa ƙarya ka rufe mun asiri baka kai ni kotu ba Allah ya isa ban zai ba duniya da lahira duk wani ɗan duniya da ke Najeriya yana akwai ƙarya da na faɗa a kai aka rufe mun asiri ba kai ni kotu ba Allah ya isa ban zai ba duniya da lahira mu kuma a saurare mu mu kuma a saurare mu akaramakalla sai kake cewa tsakaninka da ƴan izalan su Sheikh Balalau sai wasa da raha irin na jikoki da kakanni sai dai na wasa da raha irin na jikoki da kakanni amma ka san ba su iya cutar da kai yau shekara biyu eh ba na kai shekara biyu ba da faɗin wannan magana sai kuma yau gashi kana cewa ‘yan izala su ne ‘yan boko haram su suka kai wa ‘yan shi'a kuma haka kiran sunan shugaba balalo a farkon magana su suka kai wa ‘yan shi'a hari sannan za su kashe ‘yan ɗariƙa za su kashe za su auka wa ‘yan ɗariƙa za su auka wa kiristoci ta kaka wata irin tukkaɗu warwara ce wannan tambaya ta gaba tambaya ta gaba an kashe ɗan mai shiya a sokoto an kashe ya ɗan mai shiya a sokoto ɗan mai shiya ahalus sunna ne mene ne ahalus sunna ne amma a masallacin izala yake ba masallacin izala yake ba da Allah suwaye suka aukawa ‘yan shiya a Sokoto aka yi kiliyar ɗin Sokoto yadda zama baɗin shiya ko ƙwara ɗaya gari. ‘Yan izala ne? Wasu malamai ne suka yi ta wa'azi da kira suka yi jagoranci gwagwarmayar. ‘Yan izala ne ko al'ummar gari ne gaba ɗaya. To ya kai wannan karon aka ce mu ne ‘yan izala muka kai. Ta ina? Da wata hujja? Da wani dalili? aka kirkiro wannan ƙaryar aka dungara mana ta ida wai bari in tambaye su wane ne ke fatan samun zaman lafiya a wannan ƙasa tsoho ka ce izala sun haɗa kai da gwamnati za a wahabiyantar da najeriya ƙarya nake bai faɗa ba za a yi ne saboda ana ɗauko maluman Saudiya ana kawo Najeriya. Ana ɗauko maluman Saudiya, ina karanta rubutun da wani ɗan shi'a yi a intanet, yana cewa tun da muka ɗauko Aminul Am a Turki muka kawo Najeriya daga nan suka gane wani shiri ne na makarƙashiyar wahabiyyantar da Najeriya. Da labarin tambaye ku, da muka kawo Aminul Am Najeriya yanzu. Aminul Am shugaba ne na Rabi'atul Alam Islami kasashen musulmai na duniya ne suke da rijista da Rabi'a matsala ce ta duniya ba matsala ce ta Najeriya ba bayan mun kawo shi da Allah maluman ɗariƙa sun je sun ɗauko Shehul Azhar sun kawo shi Najeriya ko ba su kawo shi ba sun kawo shi Najeriya babban birnin tarayya Abuja sun yi conference da Allah akwai wani ɗan izalar da ya suka izala ta fito ta yi magana ta yi suka ta ce don me aka yi tsoho to me yasa kai duk malamin da ko gada ba za ku ya ɗauko shi daga kowace ƙasa ku kawo ba mu taɓa magana ba ba mu taɓa sa baki ba sai saboda mun kawo shugaban majalisar musulunci ta duniya amma ka gagara yin shiru ka fito kana zagi da Allah ga tambaya ta gaba taron da aka yi zuwan shugaban rabi da yan izala ne kada suka yi taron ba ku an samun ba yan dariƙa tijjaniya sun zo kuma su zo ba yan dariƙa kadiriya sun zo kuma su zo ba shek isiyaka rabiu kalifan kadiriya kalifan tijjaniya kalifan ɗariƙar tijjaniya na afirka gaba ɗaya wannan dattijo sai da ya turo mana ƙwararren wakilai ƙarya nake na ɗaya shek tijjani bala ƙala rawu ya zo ko bai zo ba tsoho shek tijjani bala ƙara rawu rijistar ta tafi taka ƙarfi a ɗariƙar tijjaniya idan ba ku sani ba ku san da wannan Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi ya zo ko bai zo ba. Sheikh Nasir Adam babban limamin masallacin Juma'a na masallacin Shehu Tijjani da ke dan birnin Kano ya halarci taron. Kun san wa ranar Sheikh Nasir Adam a gidan Sheikh Ibrahim Inyas ya rayu. Shi tare da 'ya'yan Ibrahim Inyas, Sheikh Ibrahim Inyas tare da 'ya'yansa ya rayu a gidansa, shi ya karantar da shi da kansa. saboda matsayinsa shi daga asalin gidan tijjaniya ya sha daga asalin mabubbugar ya kwankwada ya cike cikinsa tatin ba kurma ba kuma ba yawo yake yana zamfara da sunan ɗariƙar ba ya zo ko bai zo ba abdulsamad ɗan shan isiya karaju ya zo ko bai zo ba malam ƙarami ya zo ko bai zo ba shehu shehu mai hula ya zo ko bai zo ba ku mutanen kada kun san waye ne shehu mai hula idan karatu ne zunzurutunsa aka rama kalla idan aka zugo don kwanya da kai da shehu mai hula baka san sanda zaka tattara alkin baka cika mata iska ba kuma dan dariƙa tijaniya ne yaran su ba Sheikh Karibullah Ibn Sheikh Nasir Kabara Khalifan Qadiriyya ya turo mana gingima gingiman wakilai irin su Dr. Ayaji manya-manyan maluma na ɗariƙa ƙadiriya ya turo suka wakilce shi a taron. Kenan wannan taro da aka yi, taro ne na al'ummar musulman Najeriya shugaban musuluncin duniya zai zo kowa ƙile taron ba. Kuma akan me aka yi taron? Akan ya za a samu zaman lafiya a Najeriya ko akan ya za a tada hankali a Najeriya? Ba ku an samu ba. to wannan shine abun suka alhali kai za ka duk wanda ka kira ba mu taba magana ba ba mu taba suka ba kowa ka gada za ka kira bai dame mu ba kai asuwa kare da gudun layya tambaya ta gaba التكبير التكبير التكبير mai gida ne da kansa ya taso magana ta gama girma ku ce Allahu akbar mai gida kan abokar giro argungu ku ce Allahu akbar bid'a sai inda da rawa miki ga kan abokar giro argungu ku ce Allahu akbar limamin turruku da afirka mai gida ya ce a bashi haka a kasar na gaba ga tambayar da zamu maka tsoho tsakaninka da Allah da kai da Sheikh Abdullahi Balala wane ne muku dai tsoho tsakaninka da Allah wane ne muku dai da Allah bari mu tambaye ka da kai da yan izala wane ne muku dai akwai hotuna nan suna nan suna yawa a intanet suna nan suna yawo kuma wallahi ba mu muka saba ba mu sani ba ga tsoho ga alkabba ga rawani ga faranti faranti da kofuna da jus jus ga mai yan malfa ga tsoho ana tashewa har mai yan malfa ya banna ya ban mulkin Najeriya wallahi shugaba lau bai taba ganin shi ido da ido ba kuma na san an gayyace mu bila mu gana da ƴan malfa ya fi sau biyar na san ta hanyoyin da aka bi duka sau ɗaya bai taɓa hanzawa ba ya je amma akramaka Allah to dai an ce in dakata a nan gurin zaka ansa nan gaba ya wayha man anzarahu shaybuhu wa huwa ala ghayri sibamun kabish ya'shu ila nar al-hawa ba'dama asbaha min ba'th al-quwa yartays wa yantadi laha ya'tabuhu أو ذهب يفترس المفترس لم يهد الشيب الذي ما رأى نجومه ذلت إلا به ولا انتهى عما نهاه النهى عنه ولا بال بإرض كدش فذاك إما تفتهقا له وإلا يتعد تعلم إيه. لا خير في مهى امرئ نشره كنشر قبر بعد عشر نبش وحبذا من إرضه طيبا يروق حسنا مثل بنت الركش مهما بال الليل فلا بد من طلوع الفجر ومهما بال العمر فلا بد من دخول القمر ولو عشت ألفا ثم ألفين بعده فلا بد من يوم تسير إلى القبر ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان ولو خيراً لهم.
أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن هذا مسيسي أجل وأجل.
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لأن هذا كان مسيسي أجل.
ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allahu akbar bayan Allah ku saurara wazi yanzu aka fara duk mai motsawa ya koma ya zauna kun san me yake faruwa shugaban izala na Najeriya da kansa zai zai hawan da mimbari da karfin Allah Sheikh Abdullahi Balalo da kansa zai hau kan wannan mimbari mai bacci ya bude ido na gida ya zauna mai gangadi ya girgije mai tafiya ya nemi wuri ya tsaya fadilatu sheikh imam abdullahi balalo falyatafaddal mashkuran ma'azuran muhazzaman wa